الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أصدار معصومة وعادل للمشركين إنا قضيناك المستهزئين اللهم أعذنا من شر الأعداء وقيد الكائدين ومكر الماكرين وجور الظالمين وحصل الهاتفين ونفاق المنافقين وشر العشرات وعدد المعتدين وتمرد الأعداء برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
بسم الله الرحمن الرحيم نعم
وروي على عن علي نعم.
كرم يا- الله وجهه يا الأمم أنه محمد صلى الله عليه وسلم na cikin babi da yake mana bayani kan maganar umarni da kyawawan ayyuka da yin hani ga barin munanan ayyuka. Wannan hadisi an rawaito daga Sayyidina Ali karramallahu wajahu Allah ya hasa da fuskarsa shi ne kaɗai sahabin da ake cewa karramallahu wajahu ولك صلاة أبي رضي الله عنه ورضي الله عنه ورضي الله عنه ما يكفي أما تكاين كده وانا تنبري كرم الله وجهه سوى شيء تغير وجه سجره سنينا تكي زنجا تنم كان جرأة القوى كافي ديكي لزيادة تكي زي يقول لي بعد ما تفيرا تتجاوز الرمى حركة يبيه ko da aka haife shi tun yana jin jini ta kewaya wanka wankan jego sai mutum ya shigo cikin ɗaki sai jari yana kwanci a kan titila na na jiradirai ya birgina ya birgina ya je kashe makijin don wani gina kuma ya dawo wurin kwanciyarsa yana dawowa tana shigowa ta ga maciji a kashe ga kuma ɗansa ya dawo wurin kwanciyarsa ikirarin ya haida ma'ana yan zaki da ka sai da ali shi kaɗai da wannan tambari na karrama Allah waje aku kuma duka zuriya manzon Allah ta wurin sa kayan annan guda bakwai guda hudu mata guda biyu, guda uku maza duka ƴaƴan sun riga manzon Allah ko ba haka akwai ruqayya akwai zainab akwai umma kulsuni sai kuma sai da fatima ya tun sai na hasan da kai kuma akwai abdullahi akwai ibrahim mu'azzam akwai al'asim maza guda uku to duka waɗannan kayan manzon Allah duka sun ga Allah ita kadai sai da fatima ita manzon Allah ya bari a duniya ita ma tsakanin da shi kwata shida sani duka zogar da annabi ya bari na sharifai ɗaukar manzon Allah shawarar sai da Fatima ne shawarar sai da Ali wannan hadisi daga bakin sayyidina Ali karramallahu wajahu na'am عن النبي صلى الله عليه وسلم shi kuma yace ya ji daga manzon Allah sai ya da yin Allah tabbata gare shi أنه قال yace annabi ne yace إذا هابت أمتي أن يقولوا للظالم an أنت da ranar ne ظالم kuma ji manzon Allah ita idan al'umma na zamani ya zo suna jin wato tsoro ko suna jin kwalfin suna jin nauyin cewa mai zalunci kai azzalimi in ji manzon Allah in zamani ya zo al'umma na na wannan zamanin ya zama suna jin tsoron su cewa azzalimi an ta zalimu kai azzalimi ne sana wa tudau minhu to annabi to ka hada kayanka ka zuba a jaka ka kulle jakan ka yi ban kwana da wayannan mutane ma'ana ka fita cikin su ba za yi rigo jama'a mana za mu kuma ba za mu da daga cikin ana kallon mutum ina yin ba daidai ba wani kuma amma ana jin tsoron a ce bai yi daidai ba malamai suna tsoro manya da ya kamata su yi magana a gari in barna ya tashi suna jin tsoro wai kar a zaki su ko kuma kar a tsane su ko kuma kar a ki su bayan bayyana ba wai yana gudun kar a zage to zagi Allah tabaraka wa ta'ala ma da yayi duniya yayi lahira yayi kowa da kowa ya ce bai da da dan adam ya ce bayani Allah yana da da ko ba kuma sauran yana da ba ya ce idan mun mutu mun kare mun koma inda muke nan gaba zai tayar da mu ya dawo da mu yadda muke da dan adam ya ce kariya ne ayyana da ma'rufuna fil akhirah idza kunna idza man nahira qalu tilka idan rabbul kafir dan ya ce na kariya kuke fa inna ma hiya zajratun wahida fa idza hum istahya dan adam ya ce wai bayan mun zama ƙashi mun wani tattige mun rufe ƙashi ya zama fari wai a ce za a sake dawo da mu kamar da wasu suna faɗi suna mamaki a cikin yasin can ƙarshe ba ya kawo waɗanda ɗan adam ke buga misali ko wani wani wani wani ko wani yana cewa abin da bai zama a kowane mutum ko ومن وظلم الله فوزع خلقه قال من يهوي الحزام قال من يهوي الاسلام وهي رميم قالت قل يهوي الذي انشاها ثم انشاها اول اول مره idan kuma ji sarka buri gizo ga wannan dan Allah a cikin dabba da yake yau a cikin ya ya ya bari sai na hurzawa yana ina gariya sai ta Muhammad Muhammad haka kira manzo Allah ba kirmawa ba darajawa kuma har yanzu akwai wasu kuma da haka maza ka kisa ba kyau kana a ƙarshe a rika Muhammadu ba wannan kuna rera wani ko ba banka ne ka kira kuma ka haka ba zai kuma ba halitta kaga ce Muhammadu yanzu kai wannan kashin wannan kashin ka ce wai idan nan gaba Allah zai dawo da wannan kashin wanda rawa da na wahala Allah ce wannan sai ya halƙa shi ya mance yadda aka halitta shi ka tunanin ya aka ya gane sai ka a tuna da farkon ka kuma daga mene ne mani abubuwa da kan zuwa ko farkon ka mani ne wayar da sai ka na zama wayar da sai mu to ya yi halittar mu ya ma'alla wa ala ba sai in an ce za a dawo da mu sannan mu ce ba zai yi ba a yana ce umarci mu yin izama wa biya rabi waye zai iya raya wannan katiba ya zuke ya zama fari ya ya tali ila hakin dan la ce ka gaya masa yuhi allazi ajdaha awwal mar wanda ya kage ta ya halice ta a farkon lamari sai ya dawo ita kullu da ba wannan misali kada ki sabon yaji kaje wurin tela ya ya hoda ka a gaban ka yasa a lokaci yayin ka yaji ba ta yaji kai a ganin da ba ta wanki ko kana zaune ya haɗa wando ya haɗa riga ya ɗauka ya baka ana wani ilimi ne ko wani ne ne ilimi ne ko sai kayan kayan gida ka aje kayan ka mutu sai wani zo ɗaukare da ya yi babban da wurin da aka yi ɗinkin ya haɗa yaron yaron ya zuba kana in ka dawo da wannan yaji wurin sai da zai ba shi wahalar haɗawa da haɗawan da dinkawa sabo a yi da yaki wani ne ko hara sabo ya fi na yi imani ko ni ka samu sun ji an babban ne sai ba ce wani nan gara an hara amma kaban ya yi sabo a tsaji bara to Allah ne ya halitta ka tun farko ba ka babu alama bai ba su wahala ba da dawo da kai da yake da wahala sai mutum ya aura da hankalinsa ko ma ba ilimi wanda ya tsage ka farkon na baki ba ka wani yi hannazi a ita a awwal maratu wanda ya tsage abu farkon labari dan ya dawo da abu da ya ne kuma هو بكل كلمة وهو بكل خلق عليم kowane halitta Allah ya san halitta ya san abin da halitta ya san abu da zai tura halitta ya san inda yake ya san inda za shi yanzu duka wani fito mu ga Allah san nan zamu ko yanzu mun tashi a nan Allah ya san me zai faru an jima amma yanzu mu sani ba za mu wannan zuwa gida ko ko a nan abu zai faru ba mu sani ko a wannan wani abu zai faru a hanya ba mu sani إذا كان الآية على التي لا أقسم بيوم القيامة وأنت فلا أقسم بالنفس بالنفس اللوامة في آية عتيق الإنسان أن لن نجمع نظامه يزوم شو وينا وينا موت ليه إلى زمان مؤمن بغاوي إلى ميلة لكن لكن صباح خصوصا صح فتبري قاتلين على أن نروي بنانه ma da iko mutu ya isa ya tsarka da ka mutu haka za a dawo da ya tsarki ne da ne haka Allah da iko ne ina abu da ya ga dama a inda ya ga dama a kuma lokacin da ya ga dama ya kuma lamu a kiwo da hukumi Allah yana hukunci ko ma mini ba wanda ya ce a fitin Allah ya ce shi an yi shari'a nan da ya zama ya fi kawo wuri Allah ka sa Allah ƙarewar imani da kun ji abin da manzon Allah ya faɗi idan zamani ya zo al'umma ta suka zama to suna jin tsoro suna jin kwarfi suna jin nauyin azalimi ya yi zalunci a hasali cewa ka yi zalunci to za ta ce ka haɗa kayanka ka yi ban kwana da waɗannan mutane don bala'i zai faru a cikin cikin lokacin ana kallon mutum azalimi ne matuci ne shekani ne amma har haka za ta mai ruwa zai zai ta zage zage a gaban kuna ji a wani da ya ce ta ce kayan siyasi kuma a wata kai ci inda wani zai miƙe ta maza ya ce ba daidai ba ne mu na mu zage su ko ba ba mu ta mu zage su kuma a ga ka kamar a ga kai a kuma wani aikin da ya ma ba shi da kunya ne zai zai wani da kunya ya mu da ya wuce da kunya ya kuya da ni sai dai muna gindin masu mulki muna gindin masu kuɗi idan kwaro fari ne in yi sai baki ne sai mu ce wala a yi baki wuri kuwa aka yi ro idan kwaro fari ne ya ce jani sai mu ce a ji ai jan ma jagor sai mun ƙara namu bukatar mu wani ba mu abin da zai ba mu kun ji daga bakin shugaban halitta annabi Muhammad. Idan kana cikin mutane, kada zamanin ya zo da mutane suna jin nauyi, suna jin tsoro, azzalimi ne ya zalunci. A rasa mai cewa ka yi zalunci, to manzala ce ka haɗa kayanka, ka yi ban kwana da waɗannan mutane ma'ana ka yi jira, ka mutu a cikin. Don ba in zai faɗo har da kai zai haɗa. Allah bai wani gawa. Allah, Allah mawuce ta farkon wannan Allah. Wannan hali na zamani da suka ciki Allah kawar da mu lafiya. Lokacin da dai ba su zama na ruwa. Ko suna zuwa suna jira Allah ga wani ko? To, ga shi mun wata cikin ma cikin rumun. Ba su ki zai kira malamai ya ta zage zage malamai suna zaune ne ma mun ba. A samu wani yankin ya ce ba shi ba kowa. Eh, you are the savior. kai ne kai ne garkuwan kai ne shugaban dukkan wannan mani baya a ji ba a karya kuma a zuciyarsa ya san ba haka ba Allah kai mana gaba Allah mun tuba to za mu yi rama ne yanzu za mu yi wani garin za mu yi da ya kamata ne yi su yi bari ita tuba ga Allah Allah mun tuba alhamdulillah Allah mun karanta za ka wata nabi ya ka fada da shi duk abin da ba za ka iya ba wani abu ya taso ba ka da iko kai ka hana abu to ka ce Allah wannan dai abun ki ne ba yadda muka iya Allah muna roƙo ka a kama mu da wannan wannan abun ki jama sai mun ji wannan hadisi ba yawa Allahumma inna hadha munkar wala tuwaqqina bihi in ku da yawa kenan kuma kai ga ina lawa inna hadha munkaran fala tu'akhidni bihi ayi a cikin cikin babin kan wani a cikin jama'a kuma ayi a maka wani malami ya rubuta maka adadi lokacin da kake tsaka wani hali da kana wani wurin da ba ya da kaciya a karanta wannan hadisi to Allah ba zai kama ka da abin da ake to
وروي ور- وروي أبو داود وروي أبو داود الخدري to an rawaito hadisi daga Abu Sa'id al-Khudri رضي الله تعالى عنه idan Allah ya tabbata gare shi عن النبي صلى الله عليه وسلم kuma daga bakin shugaban mu Annabi Muhammad أنه قال sai manzon Allah ya ce إذا رأى أحدكم منكرا idan dai a cikin ku ya ga abin ki ana aikatawa فليغيره بيده to ya tafi ta abin ya canja abin da hannunsa فإن لم يستطع in ko ba zai iya ba fa inna nafsi ila manzon Allah in ba zai iya canja abin da hannunsa ba فب- فبلسانه to ya canja abin da harshe ma'ana yayi wa'azi فإن لم يستطع in kuma yayi wa'azin ma ba zai iya ba duka kowa ke iya wa'azi ko ba kowa zai zo ya tsaya a filin wa'azi yana faɗa a saurari to shi wa'azin hawa hawa ne yanzu abin da maulama sun ɗaro zai faɗa a ƙasar da ya kwana lafiya ya mara kuma faɗa na kwana lafiya ba za ku kwana lafiya abin da mun wani faɗa a yanzu a nan ku kwana lafiya akwai wanda shi ma in ya faɗa ba zai kwana lafiya ba wa'azi hawa hawa ne na
فإن لم يستطع idan bai sami iko ba zai iya ba فبقلبه to anan ne ce to yake abin a zuciyarsa ka ji zuciyarka na kin abu ka ji zuciyarka ya ɓaci
فذلك أبعب الإيمان yin haka shi ne mafi raunin imani ka ji abu a zuciyarka kuma annabi ya kafa wa'azi hawa nawa hawa uku idan za ka iya ka hana da hannu ka hana wanda sai hukuma ko sai sarakuna sai kuma in gidanka ne kai ne mai gida za ka iya hanawa ko da siyasiya ko in kuma an ki karka ce bananta dole abu da farko ba in garin Allah ba ya ci bane rana ya ma kaki yamma ma kaki da gida mai ba wuri farko sani abu dole da wa ko to na biyu wa to wa ta ko kowa yake da hali yi ba na uku zuciya kai ba ta da abu idan ana aikatawa ba za ka iya hanawa ba ba za ka iya faɗa ba to ka ji abun ka ji zuciyarka ya ɓaci da abun in ji man a
يعني
abin da mara yake nufi أبعب أبعب فعل هذا الإيمان wato nufin batuta raunin ayyukan ma'abuta imani
يا إلهي قال alabaru بعضهم da iya wato raunin ma'a- aiki da ma'abuta imani shi da wani iya ba zuciyarka idan ana aikatawa ran ya ɓaci ba su ba da niyya Eh, wani zama da sai ba yi ka saboda ya rena goma da tsawa amma idan ka kai matsayi in mutum na ya fita abin da bashi mutum ya zai ga yabo kuma nan idan misali ko malam nan ga malam ne idan yana zuwa a hanya masu tattara ba ko masu kan gira in suna kan jar tsaya eh an su kamce an su tsawo malam ne ko mu haka zai fara eh kan yi omoi omoi ya kwaye ya mala ya da da ake cewa Allah ya ta mana har zahira wala ba ta da ya ga wannan wannan fara ba ya ce ya mana mace ce ga ina ina da hannu a kai wai ya ya ba ka girman kira
أنا جالس أنا دوزة كده eh wai ana wai ya kone kenan ya ba ka daraja kenan eh ba ba dan ba da wuri saboda kana ba wannan haka wurin Allah daraja ne Allah ya ba in ba haka ba a gaban ka sai ya abu mu ba da bayyana Allah ku yi da mu Allah mu roƙi ka alfarma Allah Muhammad ayyan mu da suke wannan shaye shaye irin wannan hali na magana ko din nan Allah mu roƙi ka Allah ka yi آمين Allah ka yi Allah ka yi da mu Allah ka yi bayo آمين قال بعضهم to kana malamai a cikin horon yace التغير باليد للأمراء canza abu da hannu a hana na shugabanni da sarakuna ko shugabanni na gari ko na jiha ko na ƙasa yanzu misali yanzu idan wannan wani jiha ɗin nan ce ya saka kofi daga shi da zuwa shi na safe ana kore a kore zai zo akwai yanzu a ga hannun sojoji da da kura da a hannun da bincikoki ko wala dole kana ci kana gani ka zauna a gida kariya ba za ka iya fita ba yanzu kuma ba shi duka dala a cikin malala ko da ita da wannan ikon babu ba sai sarakuna da aka arawa da hannu na sarakuna ne ko kuma Allah ya kawo dole don gudun da aka kawo corona ba kuma yana zuwa iyayen mata sarki sun gwada zuwa corona ya sa suna ganin mula a gida wani lokacin lokacin da ba corona wani yoyi ya zo za su dai da ruwa da da da gida wani karfe ne ma amma da yin corona to jami'i ma zai kara ko karatun da muke zama da yiwu ba da yau ba sallar inji ma da yiwu ba juma'a ma duka an hana da aka canza abu da hannu na shugabanni sarakuna ne wa bil lisani lil ulama
a hana da da harshe kuma na malamai su kuma su yi wa'azi qala Allahu qala Rasulullah Allah ya ce manzon Allah ya ce aikin malamai ke rago
wanda wadal qalbi li amati to da zuciya kuma kowa da kowa ne har suka da sai ba ba za ka iya hanawa da hannu ba sannan ba za ka iya kuma yin wa'azi ba to ka ji a zuciyarka wannan kowa da kowa da shi ma malam akwai abu akwai abu da zai gani mai zai magana ba ko ba ga wani shi ma mai sarautar ko mai mulki din akwai gaba da gaban da ko akwai abu da zai gani na barna ya kama sai a rufe waya daga sama a tare da yin ko ba ga wani dole idan misali idan bidiyo ya kama kuma shi na ya kira mana ya ce a sake ya ce kira wala sai oke to mun manya ake wuta wa mu ja ya yi iya dole gobe dole ne haka ne ko haka yake idan shi ma kuma kina ya kama ya tsare in aiki ya kira ya ce rinsu ko dole sai ko su ma hawa hawa ne gaba da gabanta haka kowa abin da ya rawar hukka ka nuna ki ka nuna fushi a zuciyarka Allah ya san baka yarda da abu ba in ji manzon Allah
wa ala baro shajin malamai wani a cikin su kuma yace kullu man qadara ala zalika fal wajibu alaihi an yughayyiru duk wanda ya samu iko akan ɗaya a cikin wannan abu guda uku nan ya zama wajibi a kan sai canza wannan abu in kana da halin ka hana da da ƙarfi gidanka ne kai ne mai gida matanka ne kai kai za ka iya cewa a yi ko a bari to ka hana wallahi idan ka bari ana yi in kiyama ta yi ka bi Allah sun sun saba wa Allah to sai a mai da kai zakara ko kuma a mai da tunki ba a sa farka a tsakaninku a ce to wani wanda ya ja wani shi ne mai rinjaye kana ma da sun lalacin kiwa zakara zai ja shi ba zai ja wani ya kamata da ta mu yi kokarin ɗan uwa ƴaƴan da muka haifa ƴaƴan wane ne mazan mazan wane ne to kar mu sake warwa mata gida duk wanda ya bar wa mata gida gida ya lalace duk wanda ya bar wa mata gida a hannu to gida ya gama lalacewa sai dai a cikin matan ana samun masu jajircewa daga ta ana mutarari mace mai kamar wani abu ya ka samu namiji ne sau biyu ita ne jarumar gida ana samun yau ya na san wurare wa zamana ta tsaya a kai ‘ya'yanta ba ta hayyanta in ɗan yi laifi ta dinga dukan shi mara sai ta kawo yawa yawa kuma ta ba shi lokaci tara na su dare shi girman da gida tana nan a rai na san matar ana samun jiba jiba amma tun namijin da ya bari mace ta mace ta zama tana a gida kuma ana wuya gama da rai ana ta rajar da wamuna ana ne sa bai ma an farko binan wari فالطاريات قارئات حرب الغيوب ما عبد الله haka Allah yana so jama'a mu kula da gidajen mu ku tarbiyya kayan yaron da yana karami annabi ya ce ya kashe kara bakwai ki sallah ba annabi ya ce ka fige ka ga ya wuna annabi ya ce ayi duka ai kaga yana girma ko in yaro zai ka kamata mu je kawo ana an barka ba ce kawo dama ka koya mu cikin yana karami ya san ba a kafa da da sai da dama ba a bayarwa sai da dama kuma in gari ya ware sai ka bai da wani sai ya bai da wani a nuna musu ganin kowa a gida da gatumarsa da abokan zaman gatuwa da yayyansa idan akwai manya a gida kai da abokan sunan su an ko ya mutuntiya in yi zama wajen da kashi ta tada da maka a koya ne idan ya zo zai ga zuwa a ya ta tsora duk abin da ya kama na aikin kirki a rika karantar da yawo sai ka zo mutumin kirki amma wani kawai shi sunan shi kawai sai ya kwanciya da mata haihuwa kamar kamar tsotsa daga bayyana sai ba manyan maganin maza kuma na kowane da wanda akwai akwai maganin gida to maganin gida ba gyaran gida ya hakuri ba yana wani abu zama gaskiya ne ba a nema ba a nema to tun da kana neman maganin gida to ka gyara gida kuma ka sa ka haifi ya ko ka haifi na ka kula da tarbiyyar ka san abokan ɗanka ka rage abokin da bai dace ba kawa na da iyayen ku da gani yan hanzu da yaro kai tsohona wani yaro na gidan waye na aka a ɗan gidan ta mara da wuri ya fito a da alhamdulillah ga kwalafiya a ga ya san yadda ya fito amma in ka kira kuma wani wanda aka zama fitar da kirki bane yanzu za ku zanta tsakanin domin a kullum a yin ilmin ƙarin ya fi wallahi yanzu akwai kuma da ke sani da shi wani masu yare da kwana uku da kwana gida wani sani ba dan ta ba ta ce ko ya ya ya hada ni ko mota a cikin ko rawo sai san cewa ya ba ya gida Allah ka tsaya mu ku duniya da ka ba mu Allah ka tsaya mu to
ala al-faqihu to a a rawala ga mu dilawa mun samu karuwa akwai dan uwa da ne musulunta ya ce ka musulunci kuka alhamdulillah wannan mutunci ga baki karawa kullum kuma ya ya hausa wasu ya yi nan na hausa bibi ilala ruwan kullum ruwan kusa What do Islam because of Allah or is it something? You told me. Ah. So Alhamdulillah. I will talk something like you okay. You know I talk next to you. Say Ashab. You give them now. You are unlucky. Say Ashab. Ashab. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يدوك لك من الكريستان يدوك بأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه إلى سلام الحمد لله نعم يقوم Every Muslim in the world, you and we, we are equal. We are one. We are serving one God. We are believing the one messenger is Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And I want to know if you get the book. Last year. What do you want now? Allah Akbar. Now you are named from now Muhammad al-Mustafa. Alhamdulillah. Uh, you call a Muslim now B. Huh? We have five pillars in Islam you believe in Allah, Muhammad is Messenger. Two, you will do fast and prayer a day. Every day, fast and prayer. Zuhur, four raka'a, Asar, four raka'a, Maghrib, three raka'a, Isha'i, four raka'a, Three, four raka'a. Now we are in month of Ramadan. We are doing fasting. You will do intention this, this evening. Tomorrow, inshallah, we will work more together. Eh? So, if you get money, you will do zakat. Zakat is a sacrifice. If you have money, you give to the poor and you are related to Islam product. Five, if you get money, you go to Mecca and perform Hajj. We are praying God to give you money and we inshallah. Today your name is Muhammad Mustafa. Assalamu alaikum. MashaAllah. MashaAllah. Yesterday you pray with us your head. You get married. So even if you get married, you do marriage. Don't go to the not the not the media, no everything is the Joshua. So now you want me to make it talk more about that for those who fast scholars who teach you something. Yeah, but Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mutum mutum sun karuwa yake yi. ya zo ne musulunta saboda Allah kuma ya yi makaranta ba ya yi jami'a ya yi komai an yi rai sabi kuma hidiman kasa ya ka da ilimi ne ba wai ya shiga musulunci da ka bari na kuma wanda shi ne musulunci saboda Allah Muje mala.
alal fakiru To, haka ce masa ne ya ce, radiyallahu ta'ala anhu Allah ta ala ta fana gare shi.
yammaji lillazi ya'muru bil ma'ruf ya kamata a wurin wanda zai yi umarni da aiki mai kyau ko yake umarni da aiki mai kyau ya kamata a gare shi an ya kasida bihi wajen Allah ta'ala in zai yi karatu in zai yi umarnin ya yi nufi saboda Allah da jama'a ma yi ko jama'a za ta bari kar ka yi wa'azi don a baka yanzu misali zan wani da wurin karatun nan za ta bari kala yanzu wannan karatun ana yi da kuɗi ne jama'a ana yi da kuɗi ne a an kafa saboda Allah ne za ta bari saboda shekara sun ko ɗari ma baya kafa karatu kare akwai wuraren da an kafa karatu da biya ta masu kuɗi duk suka ta yawo yawo haka ne ya gaba an kafa saboda kuɗi ne malamin ya kafa ne in an an an maro da fili ko wani za ta bari a ba shi ambulo za ta bari
in da zai yi wa'azin zai tafsirin na na wata ɗaya na azumi mai masallacin ko jama'a da masallacin su yi za a waje da shi shekara da zuwa zai yi ba zai ba ba zai yi ba ba zai ba
to duk abin da za ka yi ka yi saboda Allah za ta bari duk abin da za ka yi a rayuwa ka yi shi saboda Allah duk abin da wani Allah ya kai in ma ka da lillahi dama wa tafala wa ma ka da lillahi in ka da wa fasala da suka ci wannan sabon da yake manya maza mata sun kafa da Allah ne ga shi kuma wani da muke haɗuwa a nan lala a garin na akwai da ake haɗuwa haka akwai jama'a da maza da mata yara da manya kuma bayan mun zo din ko muna ba da da wani abu sadaka ta rufe ya ce wani ɗari biyu wani ɗari biyar wani dubu lema wani ɗari ɗari ɗaya wani naira hamsin za a bayar kana jin daɗi saboda abun an gaba da Allah ne in ba da Allah ba ne wannan karatun da yanzu ba ne da tarihi yau yau a da an yi wani littafi tafiyar zafiri amma ku nuna karatun kullum sai gaba yanzu wannan bawa nan sai Allah ya kawo wanda kuma suka fi wa lamarin ya nara haka ne
za ka zuwa wanda za ka yi mai wa'azi ana so ya yi wa'azi saboda Allah kar ka yi don a baka wani abu kar ka yi don a yabe ka kar ka yi don kar ka bari don ana zagin ka ko ko kai wa'azi ko kar kai sai an zage ka haka ne wai ba zaki a duniya au da ka ji abin da malam ya ce ya kamata ya zama to mai wa'azi mai umarni da aiki mai kyau ya yi niyya saboda Allah zai yi.
wai za su dini da kuma ƙarfafa addini kai saboda addini ya zama ya ƙarfafa ya buwaya wala yakunu li hamiyati nafsihi har kai wa'azi don don don don don kafara hamiyati al'aliya wanda ake nufi sai fice kanka nafsihi eh an maka wani laifi ne ka san me wa'azi ba wani lokaci ka mutu a gwade ne ba sai sai sa ku da wa'azi sai kare a kanka kai ga shi kana ji da kai ke yi ba da maka yi magana in kai magana mutane ko da su tafi maka ko ba san a kan kamar da ke yi ba zan zali da ka rage sa sai ka haɗa wurin da mara ni ma wurin da mara sun ba kamar da aka yi ba kasi ko kuma na ya ta wale ko kuma ma da sai mata ka zo ka zo kai ba ka aura kasi ko ya ta wale zai ta kwa ɗauka magana ba ban da zaka yi na da zaka yi ta eh ina na sai jiwa mun ji sabo yace akwai wani malami malami ne mai girman kai ne ma babban malami ne sai ne ba mu garin yaro ya kuma ilimi sai aka je wurin wani malami shi kuma shi ma malami ne a wani gari ya tambaya ya ce waye ya fi kowa ilimi ya kace iya ko wani malami amma ko mai girman kai ya ce ba shi ba ba ba shi shi ba wani ya kace eh to mala akwai wani amma da kai jiwa shi kuma mai yawan fushi ne ya fushi ne ita bayan shi ba wani ya kace akwai shi ko wannan da kai wancan ba amma shi ko mutum ne mai sanyin jiki lazy man ne ko na shi sanyi sanyi sanyi da shi ku je ku ba mai sanyin jikin nan ba ta yi ba to
shi ke na suka dawo da to kai kai Allah ya ba ni wani shi wata da girma kai kafa hotai ya muku wani ne ya gani wannan da aka ba shi irin yana mai sanyin jiki kafin ladan ikira sallah yana bakin masallaci in an gaya wani suna kafin kowa ya zo shi ne yake jira mutane kaga zai ya kare ko ya kare ba dan jiki ya kare ko ya kare ba Mata mutum yana wani wani sanya sanya ba a ɗora masa nauyi wani in yi haka sai kai ne da zamu masallaci amma ka yi ba
babba ko kowa zai matsale ko ko da karu sai da yin zama da mutum haka ne haka ne ko komi ruwa ko kuma ka ta hanyar kuwa kai ne liman ko na yi ko na yi wani na yi dole ka zo komi rana komi sanyi komi ruwa maraunin yana da yadda yana san jiki nauyi bai zo kan shi ba yanzu ko gida ne yanzu na wani tuyar guda yake ba a ɗora wa a nauyi ba ne a ɗora wa daga ka gani ko ta bai wasi mana ba aiki ya zo ba to a wani sirri na Allah an ba shi limancin bai kai wata ɗaya ba sai shi ma yaro ta ƙara koma wurin wancan malami to yanzu ba ai ba wani suka ce wallahi ba wani sai guda biyu nan da girman kai da bai fushi to ku je kowa mai fushi aka zo aka ba mai fushi bai fada sai aka yi rashin sa'a ya sace mata ta yi walida auren farko ne ba sai fara ɗaurawa matarsa ne za a ɗaura wata da wani aka zo aka faɗa mishi ta ga dole yanzu kuma haka yanzu ya ɗaura fushi ya kare ko da karewa ya kare fushi ya kare duk mutum da yana yawan fushi ba ɗaura mutum ya wuce ba ne dole mutane za su aka yarda dole ne kuma shugabanci ba haƙuri ba zai yiwu ba shugabanci kuma haƙuri ya yawa shi ba ba zai yiwu ba ka sasa da za ka rasar kimiyyar ko shi ta wani wuri sai ka yi taushi inda za ka yi ƙarami sai a wace masa wani kwanta farsan ne zan kai na farko dan ba domin haulika wani wuri kuma sai ka yi zafi ita a muka zuwa wannan Allah sallallahu sai Allah ya ba shi zaɓe guda wurin nan biyu masu sanyi sai na abubakar sai na usman ko a yi haƙuri a yi haƙuri ko na a bi shi a hankali a yi haƙuri ko guda biyu kuma sai na ali sai na umar a yanzu da mu da wuce ne wa ba amma da amma da malayin mai nawa akwai yan ayyukan shi ba da ka ga aka ne ba akwai kuma ayi hakuri ayi hakuri to kai ma a gidan ka din ana so a samu irin wayannan a samu ɗan zafi a samu ɗan sanyi ana wani wani wani malami yana da almajirai to a cikin almajirai akwai irin yara tantiran nan shi bai da wani ilimi amma kullum yana waranta saurayi ne irin marasa cikin nan kullum da shi ake karatu kuma za a je wa'azi da shi ake tafiya wannan sai ya biki za a je wa'azi wani ƙauye sai ya biki gudu da wani kafin ya zo mota ya fita ya zo ba wuri sai mara ya ce a cikin almajiran sai ya mura wani ya ƙoƙari ba ya kai sauka ba turi almajiran suka yi ta ƙoƙari ya za a sauki ne amfani a ɗaura amfani mara yana so su ce kada ba aka je kawai wurin wurin wa'azi ana cikin wa'azi mara na cikin wa'azi sai wani ɗaga haru sai aka kuma ɗan nan tambaya sai mai tambayar ka ita mara idan an ɗaura tukunya a kan wuta an zuwa ruwa an kunna wuta ruwan nan ina ya yi zafi ina da farfasa zafin nan daga wuta ne ko daga tukunya ne sai mara ya yi shiru sai wannan yaro tarti da ya ɗaga hannu ta ɗaga wa kalla wa ina da tambaya an zalla almajirai sai wanda ya kalle shi wanda ya kalle shi malam ya yi shiru kai ce ka sani sai ce ni na sani a ban dama wani to bismillah ne ci wata kiyar jini ke mai tafiya da wata kiyar jini a ci wata kiyar jini ke da mai wuce da mayarka ya maimaita ya daga hannu kuma da tafiya da mari kawo sai da wani sai da bai da maka shi ne zafin da kajin nan daga hannuna ne ko da kuma kan kare sai mara yin cewa sauran alwarai ta kunga amfani da ke akwai inda sai an yi sanyi akwai inda ko sai da yaro duk malamin da ga tafiya almajiran sa ba da masu zafi ba masu sanyi zai samu matsala dole a samu lina dole kuma a samu shiddar da su kuma zan Allah ma aka Allah in ba shi dole ne kunga wannan mara yake kuji kuji ya ƙare ko ko ne ba shi ma wata ɗaya ɗaya sau ko a wurin sassa malam kar maka lahu malamin da kuka gaba shi ma maka fiya yi yanzu ba wani ne suka ce sai na biyar maka yi nan da ku yau kuma da ma akwai kowane da kai shi wani a zuwa fulawo suka ce wala wala ba kowa shi kaɗan ne a gari ya to shi na gaya muku ba zai yi mace amma ku yau wani suka dawo suka ce mun zo ribalar mun mun tambaya yanzu ni mace ya da ce ba dole ba an gaba ce wai ce wai ba dole ba an ba shi da safe ala an an kira azhar ya shiga gaba ya yi an tare kama ya yi niyya ya yi kabbara ya karanta fatiha ya yi kura sai da ya yi ruku sai tutar fu sai fita wani ya wuce aka yi sallah da asar ma aka sake yin shiga sallah ya yi ruku na ma tusa sai da aka kwana arba'in bai taba ka a yi da kuma kuma kawai ma da mutum ya ya dogo da zuwa girman kai ba ko haka ana so in za ka yi gargadi za ka yi wa'azi ka yi saboda Allah ba don titin kanka ba wani ya ɓata maka rai ka zo wa'azi ka ƙara bala'i da kai halar sai mara wallahi malaman sai mara sai ruwa a da kai ke yi ya tabbata maka magana ikattu ayan qur'ani da hadisan annabi ayan da aka yi wanda ba ta wani jiya zuwa akan ka ko ba yadda kai ira kana zaune idan kai ta wani haka da kai ka da kai ke yi mutane ko da kai ke yi kana yanzu ko a maganar qur'ani ba akwai irin gaggawa masu yin wannan ba idan yaro ya bata maka rai sai ce bari za mu haɗu da kai kuma na sai an zama karanta ya ta dukan yaro mala ita a wajen rude a rude karatu malam na san ba zai shiga yaron ba ya kuma malam ya biyo ya ce mene ne ta malam zagi ya yi ya zagi ubana ne haka malam zai wani yaro sai ma ya kara ma yaro ana samu to kar kai wa'azi don don don kishin kanka in saboda Allah
fa innahu in qasada bihi wajhi Allah ta'ala domin shi malami idan ya nufaci neman yardar Allah da wa'azin da yake yi wa iza da dini da kuma don tsawo ba a dini ne yasarahu Allah ta'ala Allah zai taimake shi wa waffaqahu li zalika kuma Allah zai miki dace ga abin da ya sa a gaba Allah yanzu malaman mu nan me ba ku wannan daraja yanzu ga su kuma sai ku faduwa me yasa jama'a saboda Allah yanzu abin da muke yi wannan nan mun yi koda waki ba mu yi mana da wannan wani sani wani ke biyo mu eh sam ga suna na zuwa malam yana da mata ni ma ina da shi ya za a yi wa matan mu kayan sallah an sani ya wurin Allah ita to la a yanzu ku daga dan za ka yi abu kai dan Allah idan ana misali zan mana dima mun ga muna kuma biyan ku ana da mura jama'a malaman mu ne na na dariƙa akwai akwai ma ki wasu ba dai bayan Allah wanda Allah ya hore akwai wani ya kai ka ba ko ya ba wani sai ke wani wani ya kawo kuɗi ba duka ba amma sai daga wani otanti kuɗi da aka ajiye ana ba malamai ba ku kashi idan an maka mutu a ranar da kuɗa mutu haka za su kama hanyar zo ko idan ka samu suna haka za su zo aure ma haka za su zo in ka samu kuma da matar da haka za su zo ta bi sai an shirya da haka ɗan za ka yi abokai saboda Allah Allah zai kawo maka arziki ta inda baka yi tsammani Allah ya ji ƙarshe yake arzikin mu daga wani wani ke zuwa mu ma haka ne in ta mutanen gari ne sai ka wuce to mana ana ya kawo arziki masu zo ka wuce a keke ko a mashin wala wani ta kuda ba ka kan dan ban za ka wuce ba zauri wai kai shi ba zauri shi ba san ana da jawa kuma ka wani ita ai malaman da ba haka suke ba to kai ne ka tuma za ka karatu dole sai in da za a yi wa'azi a yi saboda Allah kar ka yi don kanka in saboda Allah Allah sai ya taimake ka eh Allah sai ya ba maka asiri dalilin ka tsaya saboda Allah din sai ga arziki yana zuwa maka wa yanzu ku min haitu la ya tafi sai a rike wannan aya Allah ya ji ke ya ba mu sanin wannan aya wa man ittaqillaha yadda annahu makaraja wa yanzu ne لا يسمو لا يحتسب ومن يدعو كان ذلك هو حقه إن ذلك خالق نورا أرجع الله بكل شيء قدرا وبعدين وانا في جوابي في كل كلمة أي جواب مشاهد sai wallahi tallahi in kana yi sai dai ka ba wa ka sa hannu ka ce wani Allah ya zan yi Allah ba zai ba da wannan dama wanda yake zai mutu amfani sai ne ba wannan ko wallahi mun ga amfani ka rike dan uwa kullum kai kafa ta abu kai da goma sha daya sai kuma na biyu idan baka shi kuma an kawo barci ya barci kafa daya kaga bai da wahala kafa daya in ka rike kana yi billahi allazi la ilaha illa huwa talawuti da rashi wani zoyi da rage komai zai zo Allah zai baka yadda za ka komai zai taso Allah zai hore maka yadda za ka yi. Amma yadda ko? Lokacin da ka saukar da iza waka, talauci zai wuce ku. Sai ya fulga ni shi kana ka ne, ya ce an saukar da iza mutu da wawa muka. Zan je ma su karantawa. Yanzu wani yi. Yanzu a Najeriya ma wallahi wani yanzu haka in ba abu kan da ake yi mafi da ka mutu da kan ce za ka ya manta. Sai wani ya zo ya ce kan maka za wallahi wani aikin ba na so a koyi ko kuma ko wani damuwa duk ba kuma za a faɗa wa Allah a ji a nemo kaza kawo kaza sai kuma ya kada kuɗi kuma ta ta yi ƙura sai kuma ya ƙwari ƙarshe kuma in ba ka ce biya kai da sai kun yano riga ba za ka ƙara gani ce to kai ne yasa ba za ka ma kan zama jama'a mu rike da kyau to wannan kamar shi Allah a nan akwai kisa cikin tafsiri wani bawan Allah suna tafiya a cikin jirgin ruwa cikin teku da suka ji murya wane ne zai ba mu dinari dubu goma ku ba shi wani sauri wanda zai mutu amfani a cikin ruwa aka yi shuru sai wani bawan Allah ya nike ce ni zan bayar sai ji an ce ka ɗauki kuɗi dinari dubu goma ka jefa a ruwa sai ɗauka ya jefa a ruwa yana jefawa sai da an karanta masa wannan aya wa man yattaqi Allah yaj'al lahu bakara da zuwa bakin kadara din nan kama ce ka rike zai maka amfani sai sauran suka ce amma kai dai wawa ne kawai daga jin magana kawai wani abu amfani ne zai maka to suna tafiya bayan kwana uku suna cikin ruwa sai iska hanyar ruwa ta zo iska ya taso iska ya taso iska ya kakkare cikin gaba ɗaya tun mutane suna halaka shi mutum da shi kaɗai ne bai halaka ba ya sa ma a nan cikin ruwa ya makare iska iska na kora shi har ya zo ba sai wani tsibiri kan tudu haka amma wurin a kewaye ki da ruwa sai ya hau wurin ya shiga yana yawo sai ya ji wani gida kirarren gida farin gida ma idan ta cikin gida sai kuma kyakkyawar yarinya budurwa ita kaɗai ne a gidan gidan kuma duk kayan tsada da duniya an zuba a gidan sai ta ce mutu bawan Allah me ya kawo ka nan sai ce maka kin cikin da abu da ya kawo sai ba muna kiran ka da maza ka wannan ni din nan ƴan wani ne arziki ne a birnin Isra domin hau jirgi babana bai rabuwa da ni yana so na domin hau jirgi irin ne da faru da kai ina jirgin ya zama ya kire ni kaɗai Allah ya kawo wani wannan zuri ina zaune a bakin wannan wuri sai ga wani abin ya fito daga cikin ruwa sai kama ne dinga shafa ni amma bai taɓa kwanta da ni ba kullum zai zo ya ta wasa da ni ya ta wasa da ni in kuma an jima kuma zai koma a bin wani ƙara da wasu sati guda duk wani kayan abinci ya tara mu a wannan gida duk wani kayan alatu ya tara mu a wannan gida yau ne ma ranar gobe da ka ina baka shawara maza maza kamar nan idan ka idan zai ka ka suna magana su ta yi guguwa a kan ruwa ga shi na zuwa kace to ga shi na zuwa wanda ka kai shi ba shi ko ina ba aljarin yana zuwa yana zuwa shi ko sai da kanta wannan aya wa wanda tikilla idan Allah hu bakara da ila yi ila yi yana yi adan na zuwa zai rufe shi sai aljarin kuka ya kama shi aljarin ya kone ya zama gari zuwa a wurin sai bawan Allah kawo ka da Allah ya ya zama alheri a gari sai ku kwatar da hankali duk abin da gidan za ku kwashi za ku wannan ki kwashi duk wani kayan alatin gida suka tara a bakin koki a cikin in dare ya yi ku koma su kwana in dare ya wata da bakin teku suna jiran su kiyo wucewa sai da suka yi wata guda ranar suna bakin kokin sai ga jirgin ruwa ga wucewa suka daga hankali suna nunawa aka haike su aka za ka ɗauke su sai misira aka zo misira duk kayan gidan ba ya kwashe ba ji na rauni ne a gidan dubu miliyan shi kuma abin da ya wuce a ruwa dubu goma suka zo ba cikin kogi na misira sai ta gaya mafi inda gidan su yake a kan ya ce ya faɗa wa dangin su ita kuma a gida har an riga an yi sadaka bakwai an yi arba'in an yi shekara ma ta mutu can yi zo gidan ce ga ta gashi abin da ya kawo shi shi ya tsaro da wani kuma ce ma na kama wani abin da yake damu ita wani ba a ya bari suka zo bakin teku suka samu ga yarinya aka ɗibi dukiya aka shiga cikin gari ana kabarra ubanta ita duk abin da ya mallaka ya bar shi sai da kuma a duniya ba ta son kowa sai wannan wannan wannan bawan Allah aka daura musu aure da ita ya zama biloniya a dalilin me wannan aya jama'a mun rike yan uwa almajirai sai ya rakanta mana in kana rakanta ma ɗari da goma sha ɗaya wallahi wallahi duk abu da ya taso Allah zai ba amma ba ka yi imani ba sau haka sai bari ga gangani ko zai yi to zai yi ba karanta saboda Allah kuma su yi ne ma su zo ke ne zo har da ka yi yau gobe ka zama da ku sai an ce an ga ta gari ba kai sai ne kai sai eh man wala da wala da ho Allah ya ce mu dai idan ka ana so yan uwa mu yi abu saboda Allah in malami ya rike Allah to komai na shi Allah zai ma
وإن كان أمره لحمية نفسه amma idan aikin da yake yi na karantarwa ko wa'azi yana yi da don tashin mamanaki da kansa ne ba saboda Allah yake yi ba kazalahu Allah ta'ala ko Allah sai ya tabar da shi sai ga abin da zai cimma ya zama rabon sa ita a gasarwa ba dan Allah wajen abiya kare lawar ta zai lalace kana yanzu malaman mu na zama idan nan nawa ke biyan su malaman Allah ba su na nawa ke biyan su ga shi dai makarantar Qur'ani lokacin da gaba ɗan sai naira ɗari ɗari wannan ya sai wa malam sai ya ce Allah ya saka da rai haka ne ba za mu zama haka yake da Allah ya saka da rai Allah ya kara wuce amma rana in mun je biyan su ko biyan yadda ne ka ba head master ko principal in ka biya zai ce maka thank you da ya ce sai ta oke an da ke rabi na zuwa ga oke haka ne ko yanzu ma ba sa karɓa kuɗa a ranar yau da ka biya a banki ga tera ka je ka biya kawo tera ko amma ga ga karatun ƙwarari ko ɗari ko amanan ka ba yaro ke na ba da sai ya ba yaro addu'a sai kuma ya ce Allah ya saka da alheri kana amana da wanda zai fada ba ko da shi yaron ya karatu kana kabari duk lokacin da ya karatu Qur'ani sai an kai baka lada kuma annabi ya ce duk wanda ya aiki na sa shi a makarantar Qur'ani ya sauke in kiyama ta yi za a sa ma uban wani kandi na darajawa a rayuwa ya sa aiki a makarantar Qur'ani yanzu da yawa da yawan mu nan akwai wanda ke da wani aiki da makaranta ba idan na ce maka ramon da kai kallo ga wannan masu yin gaba wanda ke kudu kowane yawo da irin kayansa an musu lasbo abokan su ke da rashi an masa wanka an shirya shi wani tuka kuma a buɗe makaranta zai zo ya ajiye yara a bakin makaranta suna jira a zuwa musu amma karatun ƙur'ani sai mai rabo mun ka abin da rabo wani sai mai rabo a cikin wani yaro ya zanta kuma wannan kafa uku Allah ya zanta na kafa ƙur'ani Allah kai yaran da babana ko ba ga wani to amma in in ba ko ne ba sai ka ce ne ya da kai baba ko ne ka ce ne ko di ko ti ko ciu ciu ne ko ciu ne jama'a yadda muke kulawa ya yi musu karatun zamu don karatun zamu dole ne a yi ba dole ku sa yayan dole su yi amma kar mu ba ta karfi fiye da Qur'ani idan muke kulawa akan wannan Qur'ani ma ku kula idan ka ya ya samu ido misali ya kawo allo ko an ba shi allo an sa masa are an ba ki wanzar ba allo ba ki dallan na kuri injaye nu'ara alif lan jaye sun me ruwa ya da musalo alif ya nu'ara ya ya ya ya an rubuta musu wannan inda hali ka sai kaji ka kware ka ba guda biyu sa a yanka in shinkafa ka sa a dafa in an dafa ka ɗauko ka sa yaro ya ɗauka da ɗan uwan shi aka yi makaranta sannan ka zo makarantar ka kira kamar dubu ashirin don kai ka ji a kan Allah ga wannan wallahi ta ga albarkan da Allah zai wada sai ya fi dukkan amalan albarka ana ji karatu ba yawan karatu ne ba albarka ake nema ko sana'a ne ba yawan iya sana'a ba albarka ake nema sai ka samu wani ya fi ka ilimi amma kai ka samu albarka sai ka fi shi komai haka ne ko sai ka samu wani ya fi ka iya sana'a ko gyaran mota din nan ko fe ko tenti ko gini ko wani sana'a ko kafinta sai ka iya samu albarka sai ka ya fi ka ko ba ka wani za ka ana nema wa ya albarka in ya kama mai albarka bai wata ne ko dan ma ka daure kai haka wajen wata su masa mara wata wani lokacin da yawon kawo sai an sa shi an kawo ko ko su kama da wake ko na ko wake ko ga shi ana ganin abin gina gina faruwa ko albarka na zuwa to akwai wanda ɗan ya sauke su kutum ya zo da cewa wala na gode wala yi zuwa suna nan da yawa Allah ya ruru duka ya'ya da ka ba mu Allah ka ba su ilimi da albarka Allah ka yi musu ilhama Allah ka yi musu ilhama Allah ya ruru duka kar ka sa abin cikin da kan don abu ne mai ban haushi malami a ce da ban duniya gaba da ya bari zama ya farwa to ya'ya ba su yi karatu ba littafin da kasa ya dubu goma ko dubu ashirin zai ɗauka ba shi yana ɗari biyu zai nika zai je ga rufa da guri-guri saboda bai yi ba amma ya yi ba zai kara kan wanda ta bari Allah kama ya yi mu albarka kuma wallahi malami in ƴaƴan da masu karatu ba Allah zai ba shi jikoki malam muna gani ko haka yake ya kai ba shi ƴaƴan jikoki malamai haka mai tsare ne faɗa in dai kana da kirki kana son almajiranka kana tausaya wa almajiranka kana tausaya wa al'umma Allah zai ba ka ƴaƴa malam kai ba ka jikoki malamai farkwadon yadda zuciyar ka yi wata daga wasu a haushi idan malami ya tafi ya'yan suka yi karatu sai kuma wai yaya za a yi wa hukumar su kuma sannan mu zo mu fi ya ya karya waye ba Allah ne ranka bane ba kuma ka san aiki da mai sun yi ba za mu hukumar sa mu zo mu fi su ba yaya za ka yi ya kuma na ma ji bane hukumi yi ba yanzu ku tsari mu rabu da layo yanzu da zai zama akwai yawan lalata aiki zama da mai shan bakin da mai fasara daga yaya waye aikin ne ya kana ga Allah bai bace yawa da ba Saka dan uwa mu yi kokari mu tura yayin makaranta in dan ka yayi karatu kai ne ke karatu ko ba kai ba ka zama ka zama ka zama abu karatu ko wala da uba da malami an ce misali almajirin malami yayi ilimi ya zo gaban jama'a yayi karatu yayi karatu ya bushe to girman da malamin ya samu ya fara wai malami da ai ba malami da malami da na ah to almajiri kenan ina ko malam Allah ya rike shi ita ba da sai malam amma ya koma ga Allah sai ke ta ma halansa shi ne mutum amma ko yana kace shekaru akwai manyan gaggama da wasu nan nan ita shi ba zai mutum da manya suna ita akwai magana da wani malami malam Ali ka rubutu mahaifin ka rubutu ba kakan suwan nan Allah ya yi yayin nan ɗan mama ita malam Musa wanda littafi ya ka karanta ka yi ta gaban malam ko ko ba ba in ka yi karatun ga ka sa wani riga ka sa kanka riga ko ba kore ya saka yazo ya gamu ga manya ga rawar ga garawari akai muna zaune da yaro karami ka to yaro kenan ina wa ina mai asa wani riga amma in ka ki ka tona ma abi sai ta wannan magana sai yi shiga da shi dalilin kawo kafin ke Aka ko ka yi karatu ba, ɗan ka yi karatu, sai da kai, Allah ta aika aika ma shi shi na za sai ga Allah kuma na kallon ka rigan da yasa yayin da kai ya sawa daga jama'a ba kai ya ya makaranta kar mu yau ko su zama sadaka sai ga yaro ya zo kamar dabba wanda ma dabba wannan mu sai wani ya ta aka yi jinjiri kafin ya girma yana hawa mataki guda uku daga haihuwa zuwa shekara shekara bakwai zai taso a rayuwa ne irin na biyu me ya rayuwar biyu barna ko mana abin da ba a haɗawa zai haɗa abin da ba a rabawa kare da wura yaro shi ne mana tare da wura ko a gidan ku yaro ya fara rarrabe haka na gari yaro daga kai kai ku kama shi dan kai da ba sai a ce haɗa kaje kai da wurin da kake mala da kyar ta ma mu rayu ko da ta ma da kan sai mu zuba da shi mala ko wai barna ne ila sai ka rufe in ya kai shekara bakwai yadda ga bakwai na biyu na kuma zai koma shekarar kare ya aiki kare ko ko ko ko kashin kunya zai sa shi wanda bai kawata ya zaga wani cutin su da mutunci haka ne ko wani da ruwa yaran wanda ya kuma so na haɗa wannan ya yi shekaru su yara ne ƙanana wa ba su ke shekara goma sha biyu sha uku haka ne ko to idan yara kai shekara bakwai bakwai ko biyu zai kenan idan ba a kai shi makaranta ba to yi shiga bakwai na gaba na kuma shiga shekarun jaki yana yin jaki yawon banza nuna tsarai birgima a ƙasa karen da lura da yaron da suke shekara ko ta wasu zuwa zuwa a shirka ɗaya sai ga a kawai ya sa gajeren wando ya da kuɗin sun ce ya lafi ya nan ina zuwa wala wala zargare sarri daga nan sai ya nausa ya ce ta mafa daga nan ba ya gazo da ta wai ana zagayawa ne ina ka fito oho ina za ka oho yawan maza haka da kuma haka wani sai kuma nuna ƙarfi ba sai ga an da da kuma ƙarfi kai kai sai ga an kama kokuwa ba ba dan ta ga wala dan ta ga da bi da kwallo kai ga lokacin da kuma wallo za mu zama tun da shi da wala eh akwai defender akwai midfielder akwai winger akwai striker akwai kuma keeper eh keeper za mu je ba azhar ba da asar mu je mun buɗe a gida za mu zo mu samu an gaba ne kawai mu ci Allah ta kaga mu gida yau da alheri sun sai ruwa sun zo a rana mu ci ba sakulan ma da zani wanka ba mu ne ko mu zai hana wuro koma ba haka muke ta rayuwa to idan yaro ya taso daga shekara bakwai ɗin farkon nan ba kai shi makaranta ba zai taso da halin biyu bakwai na biyu halin kare bakwai na uku halin da to gwanda bi gwanda kare gwanda ta in ita ta lalacewa ji ya hoɗin nan domin shi biri mutum kare mutum jaki mutum sai zama kamar kamar kamar da ne ko ya lura an fara ko sai ga ya taso ba shi da kunya zai ci mutunci ne mutunci bai san girman mai girma ba zai zaki wanda bai kamata ya zaga ba daga ɗaya ko arzo da kai ka jawo kai shi makaranta a raba shi da halin biri a sa shi a hanya bakwai na biyu a raba shi da halin kare ya san mutuncin babba wannan ma dai aka masa da Allah za ta mala wannan ba wai ya kwana baba ina kwana ina ina kwana yaya sai ta so da wucin sa mutane kafin ya je bakwai na uku ya zama malami an tusa masa qur'ani an tusa masa ilman hadisai kuru'a da sauran ilimomi a cika memori shi da aikin alhai sai ga yaron banda amfanin mutane ba abin da yake yi amma gabanci memori ya cika da halin biri da halin kare da halin taki haka zai taso biri biri kare kare da fida wani mutum ba gaba da kai da kuma masu yafa a masa wani saboda bai san da da kawai sai ko kai wani jama'a duk wanda bai kai ɗan makaranta ya yi karatu ba duk abin da ya faru ya dawo. Allah ka jini gaban Allah ka jini bayan Allah ya saka wa wani ku sai kwaya da a duk alkali ku ga ilimi ga shi nan ya kwaya da kudin zuwa garin nan sai ka taso kai ilimi ka zama malami ba ka je ko ina duka addu'ar bawan Allah ne ta ce fastaji alago himza kalkar garin karamati ila da kai kalazi sai wa kuma tafiyar da ake dana ga mai zan baki ga ya fara duka da yini shi da can malami ke tafi da ya ba san shi kawai almajiran shi kawai amma zuwa tare jama'a ga mai zan baki ga mai fasara duka da yini mauran mu sai wani da karatu ma a rediyo lafi ga duka sai wani ba da fasawa da malaman sun yi suke ɓata alƙur'ani rena alƙur'ani yau ne zai ba da wannan fatawa Allah ya saka musu da kai kada kuma duk abin da zamu yi saboda Allah wa azun ma da ga ku amma yau da suka wasu nan akwai wanda ke nauka tana yana hanji ba din da aka ba wanda aka ba da akira din masu kuya su kuya dan da da gidan ya mutu abu ya kare ko ya mutu ma malin malin da karatu mai tabbaci aka zo aka yi aka aka karba karatu ne kudi ya yi zuru kuma su zuru shekara da zuwa za yi sai ga yana nuna wani wuri Allah ya kama da mamuda Allah ya kika ce malam kuka Allah ya kika ce haruna Allah ya kika ce malam baba mun da zauna wannan kujewa Allah ya gafarta mu Allah ya kama da biyar sun yi aiki waɗannan bayan Allah ba shi ma wasan ko mutuwa rasu haɓo Allah ya sa mu gama lafiya sai malam mamuda ya rawar karawa sai mai tafsiri ya gaba a can ka zo ka ba a sai an watse an dawo inda kake ko ga magana shi ya tabbata lokacin da yake ya ci tafsiri da iya bane da yake za ka raka raka to ko an ce wa koya mana wai koya mana tafsiri ga shi ya koma ran yara ba ko kowa ya ci tafsiri tafsiri to Allah ya Allah ya mana ma Allah ya saka musu da alheri Allah ya ji kan Allah ya saka barkin Allah ya ba mu albarkatun kaga muna kallon albarkatun kuma mala yanzu ko ne da suka bari ba ta fara mamaki ba sai mutum ya bar duniya ya yi su malamai jikoki su malamai jikoki jikoki kowa a gidan kamar ya zaro kamar ya gawa ba wannan ba karama ba sai an tsara da mutum na waliyi Allah ka ba mu albarkatun alhamdulillah za mu ake nan gobe Allah ya tsaye za mu zo kuma ci gaba wannan bayani ba tambaya abin mu ya zuwa akwai addu'a gobe Allah ya tsaye da sari mana da jama'a ko ya tsaye musa akwai addu'a na yaro mu je koma ga Allah mu kuma ce dan wani mara sa'idu bakwai da safe bayan mun tashi kuma an gwarke mara da mu na ma akwai addu'a Allah ba mu yi kwa halatta. To ra'ayi kuma na na to akwai kuma bija'u akwai a'ijabu to Allah ya gama ta muku kuma wanda kuma kuke musu addu'a sai malam Bello sai malam Sani Abu Sai a sai da hawa uwar jinshi hajiya hawa ujatun hajiya uwa mutum alhaji raju da kuma babana Musa ne kakan hoto akwai Khadija mata malam Sani ya dako ko kuma shi dan namu ma'alin Musa akwai kuma ɗazun nan ɗaya daga cikin mu ajdadina wa ulama'ina wa ashabatina wa jiranina wa qurbaina wa mashayikhina wa auladina wa liman sabaqana bil iman اللهم اغفر لهم وارحمنا بعدهم اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم ko ba komai karatu yayi mana amfani kuma in mun wuce albamu masu yi mana addu'a daga Allah ya rufa asirin su mu ma Allah ya rufa namu haka kuma akwai bawan Allah ne dauki nauyin gina makabarta ya ba da block da siminti an fara aiki yau Allah ya saka masa da alkhairi ko kuma shugaban na musulmi ya ba da dubu ɗari biyar na aikin makabarta din duka Allah ya saka da alkhairi akwai jama'a da suka taimaka ni mace ba ko wancan juma'a da wancan na baya kuma an nima a makabarta lokacin rasuwar shek malam bello ƙarshe sauran wani suka gabata allah ya allah ta haka da alkhairi allah ya ba mu sa'a shiga gida allah ya sa mu shiga cikin farin ciki allah ya sa mu shiga cikin farin ciki allah ya sa a ɗauke mu ana kuka muna murna allah ya sa a kai mu ana zikiri allah ya sa mu tashi a kabari muna zikiri allah ya sa mu je kiyama gaban manzon allah muna zikiri allah ya ba mu cikawa da imani Allah da yake zuwa Allah sa mu gani lafiya kiran mu ba zai kai ba Allah sa mu cika da imani kada ba mu ikon tashi da imani abin da za a yi hidimomi a sallar Allah ka hore mana Allah ya hore mana Allah ya hore mana wanda za mu yi wa iyalai turu domin yanzu duk wani magidanci hankalinsa a tafiye Allah ya ba mu yadda za mu kuma iyayen mu mata Allah ya saka musu alkhairi wannan hidimar da suke a cikin wannan wata wurin abin da za a yi bude baki daura wannan su haɗa wannan su sauke wannan Allah ya saka musu a zahar ta yi kana nemo inuwa su kuma suna zuwa gidan wuta ba za su bar gidan wutan nan ba har a kira sallah kafin ka dawo sun shirya komai sun zo sun ajiye maka amma saboda shababa to ka ne wani mutum na kafar makira kai kai ba su kai ya ka taji ita ma baiwar Allah ce haka Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya saka musu da alkhairi wanda kuma ba mata Allah ya bashi ku zorai Allah ya ba ku mata Allah ya ba ku mata ne masu da su iyaye mata ku yi hakuri ba Allah ne ta kawo wani ta kawo eh wanda yake da guda ɗaya ba shi da hali Allah ya hore eh biyu ba hali Allah ya hore ya uku ma ba hali Allah ya hore ya hudu kuma Allah ya kara mana hakuri Allah ba da yadda za a yi akwai masu neman tajiridi na tajirida tijjaniya to kowa duka mu gaba ɗaya Allah ya sa mu rayu cikin tariƙan Allah ya sa mu cika cikin tariƙan dan mu tijjani kullum ana so ka rinka neman tajiridi mulan mu shehu Ibrahim yana gadon asibiti yace jikansa babban jikansa sai na Hassan shi zai yi ka kamar kamar tajiridi yace shehu ni mu yace ina na rayu ba tijjani ina so mutu ba tijjani tashi ba tijjani na ka da jididi yana da kyau kullum mutum ya ringa nema da niyya ala sa'i da muka taso mu tafi haka mu je a haka kan ba mamaki nan gaba ga mutum ya watsar Allah sa mu tuka da imani akwai yan uwa da ba lafiya malam malami Ahmadu Imam Azan akwai Sheikh Muhammad Ladi Sare akwai Sagayi dan baba Adam wannan gangar da shi kare kwanaki da kuma sauran dai marasa lafiya gida da asibiti maza da mata yara da manya Allah ya ba su lafiya Allah ya ba su lafiya kama ka lafiya muka zuwa ma
mukarar da fata da ayatul kursi da lilila kaba da da da haka Allah ya yi mu إنا أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا أسألك أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة Allah ba su lafiya Allah ba su lafiya mu kuma Allah ƙara mana lafiya ya zama don mai amfani da ibada albarkan alam na jira da zaja a kafa ɗaya bana atina da duniya sana ta wata lafiyar da hasana wata na azabar nera albarka
kuma ko wani bawan Allah kullum muka zo karatun nan sai ya so san da dan abin kotsawa ko haka a raba wa jama'a Allah ya kara mu Allah ya saka mishi da alkhairi masu hada wannan wuri Alhaji Salim da sauran jama'a sa baki daya Allah ya saka musu da alkhairi na to kuma yan agajin mu ya nu munazzama da jama'a su ga su kullum sai an sa kaya an zo nan ga su nan kewaye da mu suna kula da ababen hawa muna fata Allah ya saka musu da alkhairi akwai yan bangan mu da suke kwadro a nan bayan gefe gefe saboda ke daru da ‘yan shara Allah ya saka musu da alkhairi masu kafar sadaka kuma Allah ya saka da alkhairi masu yin sadaka kuma Allah ya saka da alkhairi kowa yana da bukatu Allah ya biya mana mata masu ciki Allah ya sauke su lafiya waɗanda ba su da shi Allah ya ba su waɗanda ba su da shi Allah ya ba su ƴaƴan da Allah ya ba mu da wanda zai ba mu Allah ya sanya musu albarka ƴaƴan mu dan mata zawarawa waɗanda ba mazajen aure Allah ya ba su mazajen aure da kirki Allah fata zuriya masu albarka Allah ya ba su mazajen aure mutanen kirki Allah ya fata zuriya masu albarka kuma samari da suke so su auren ba hali Allah ya hore musu sallallahu da raka'a goma sallama biyar bayan fatiha idza ja'a bakwai a kowane raka'a raka'a goma sallama biyar bayan fatiha idza ja'a goma sun gama sallah kuma ya tawwabu يا تواب دليل الله يجزيه دليل اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح آخر ما تقول أبد ولا إلى صراحك المستقيم وعلى آله أخذك الشيء إلى إلهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين